a tauhidi kenan shine karfafawa نعم النبي صلى الله بالعين اسمه أكد مع الدمير طابق المؤكدا وتماهما بأقول إن تبع ما ليس واحدا تكون متبعا نعم بالنفس أو بالعين اسمه أكد to shi taukidi ko takidi ya kasu kashi biyu akwai taukidi lafazi akwai kuma taukidi ma'anawi wanda ya fara gabata taukidi ma'anawi wanda shi kuma ya kasu kashi biyu na farko akwai wanda yake yana ɗaukake wahami na mulafi zuwa muwakkafi wanda shine ya faɗa da wannan baiti cikin guda biyu yanzu da ya faɗa idan misali a misali aka ce ja'a zaidun zai iya yiwa zaidun nan shine yazo zai iya yiwa zaidun nan manzon sai ne yazo da aka ce ja'a zaidun ta iya yiwa rasulu zaidun kaga rasulun na ayyul lafi ne na zaidun to a dauke maka wannan wahamin na cewa ba rasulun sa bane ba labarin sa ne kuma yazo ba da aka ce ja'a zaidun ta iya yiwa habar zaidun ne labarin zaidun ne yazo to haka din mulafi ne to a ɗauke maka wahamin wannan cewa ba a'a shi ake ne da kansa ne zai dinye shi sai a kawo takidi na ma'anawi wanda ana zuwansa da nafsu ko da ainu shi ne kashi na farko sai ka ce ja a zaidun nafsu kowa ya san zaidun da kan kansa ne yanzu ba rasulinsa ba ne ba labarinsa ba ne ba kuma wani ne wanda zai tsaya matsayinsa ba ko na ibinsa ba ne ko makamcin wannan a'a shi ne zo kaga ya ɗauke wahami na mulafi da aka raba shi zuwa mokul akwai kuma wanda yake zuwa daga baya shi kuma zai ɗauke wahamin misali cewa abin nan idan an ce suna ne wanda yake yana da juzu'ai wanda ka kawo ɗin shi mokadon suna ne wanda zai haɗa juzu'ai mutane da dama to ya ɗauke maka wahamin cewa ba wai ɗaiɗaiwansu waɗansu daga ciki ne suka zo waɗansu ba su zo a gaba ɗayansu sun zo ne sun zo gaba ɗaya ka gane? sada kaga ashe wancan na farko wanda yake zuwa yana zuwa ga abu ne wanda yake ba shi da jizuki kamar yanzu zai kaga zai ɗauke maka wahamin cewa ba ba wai labarinsa bane ko kuma manzansa ko makamancin wani idan kuma abu ne wanda yake yana da jizuki to shi kuma zai ɗauke maka cewa ɗaiɗaiwar jizu'an nan ya dauke maka wannan wahamin cewa idan aka ce misali kamar aka ce kabila ta zo matsala sai kace kabila dukkanin ta a ga za ka iya cewa kabila amma ta iya wata kila wasu wakilan kabila ne ba kabila ya tana da jizai idan aka zo da irin wannan sunan da yake yana da jizai ka zo kuma da taukidi to taukidin nan zai nuna maka cewa a'a duk gaba ɗayan su ne suka to shi ma wannan ma'anawi ne wanda shi kuma zai faɗe shi a baitin da yake gaba to shine zai fara maka da wannan na farko wanda yake dauke wahamin cewa mulafi na muwakkadu shine ba shi bane a a zai ne shi da kansa muwakkadu ne da kan kansa yayi abu نعم shine yace nabda wal ayn al isma al isma akida akida al isma ka karfafa suna bin nafsi da nafsu aw bil ayn ko kuma da ayn نعم amma kuma idan kai din ma'alamirin tare da lamiri ɗabakal muwakkada wanda ya zama ya dace da shi muwakkar da نعم zai ka kawo lamiri wanda zai koma zuwa gare shi in ka ce ja a zaidun sai ka kawo nafsu ɗin da muka faɗa wa da cikin taki nan sai kuma kawo lamiri a jikin nafsu ɗin wanda zai koma wa zaidun ka ce nafsu ko ainihu sai ka kawo wannan lamirin wanda zai kawo wannan kaga shi kenan idan tasniya ne dole ka kawo lamiri wanda yake na tasniya haka in jami'i haka makamacin haka نعم
kowane iri lamirin kowanne dole ka kawo shi in ka ce ja a zaidun nafsu to kaga nafsu hudun nan taki ne na zaidu to dole ne ka kawo shi irin wannan yawa an tabbatar cewa shi zaidun ne shi shi kadai ne yazo نعم ko kuma ka ce ja a zaidun ainuhu in ka ce ja'at hindun nafsuha na'am ko kuma ainuha ka ka kawo da miyan kenan in kuma tasmiya ne ko jam'i ne shi ma sai ka jam'i sai ka jam'a ka jam'anta su نعم to gashi nan abin da zai magana zai وجمعهما kai jam'in su بأفعل da afkulin إن تبعها idan ya bi ما ليس واحدا abin da ba guda ɗaya ba نعم in kai haka تكون kuma متبعا tabi a ka zama ma wanda ka bi ɗan nahau a cikin magana abin nahau da haka wato ka jam'anta nafsu din nan ko ka jam'anta ayanu amma da wani fi'ili da jam'u da fi'ili na da da siga ta af'ul idan misali kace a ja'a zaidani an fusuhuma kaga an fusuhuma ay su da luga ce ta af'alu ko to kuma ga kuma ka kawo wanda zai koma lamirin da dabakar mawkada da zai koma zaidani in kace alhindani sai kace an fusuhuma ko a ayyunuhuma in ka ce zaiduna ne sai ka ce an fusuhum ko a ayyunuhum in ka ce yandatu ne sai ka ce an fusuhunna ko a ayyunuhunna ka kowane daga cikin lamirin nan kowane daga ciki gashi ka kawo lafazin aqulu kowane daga ciki sannan kuma ila yau ka kawo lamiri wanda zai koma zai koma zuwa mokadin nan to kowane daga ciki dai abin da zaka kenan ka kawo wannan kuma ka lamiri da zai koma zuwa gare amma haka wannan ya nuna lafazin na afulu din nan dai kullum afula afulu za ka ce yana tasniya ne ko jam'i ne to kowanne kuma mace ce ko namiji ne duk abin da za ka kawo kenan ila ya ka ce dai za ka kawo nan lamirin da zai koma zuwa wannan
wa kullan dhukur fi shumuli wa kira kilta jami'an bid damir musala wa kullan wannan kuma shine larabi na biyu wanda muka faɗa na tafkili ma'anawi shine wanda yake dauke wahamin cewa ba wai kana nufin shumuli bane in ka faɗa abu kace shimuli kake nufi in ka faɗa abu kace shimuli kake nufi to to abin kaga za in ka faɗa abu wanda kuma yana nuna shimuli kamar kabila da muka faɗa to sai zama na cewa wani yana wahamin cewa to ko kabilan nan ba gaba ɗayan ta bace ko kuma wani ba alini daga ciki to wannan kana son ka ɗauke wannan wahamin ka nuna cewa gaba ɗayan kabilan nan ce to sai ka zo da irin wannan shi kuma a gane shine ka zo da kullu ko kila ko kilta idan mace ce ko kila kuma idan namiji ne tasmiya na'am duk kowanne ka iya ka yi jam'i da kullu ko da kuma ɗaya daga cikin wannan amma abin da yake yana nuna jizai kamar misali ka ce ja'ar rakau ka rafa ta zo kullu duk gaba ɗayan ka rafa ka ga ya nuna cewa ka rafa ba wai wa'ansu ba alimi suka zo ba kullu ko da da za ka wani wani zai kama ka to wata kila ka rafa nan za a yi wani a da kace kullu duk gaba ɗayan rafa ne ka rafa ne ko jami'uhu jami'uhu ka rauka jami'uhu an rakabun ka duba oh to to shi rakau Eh, na'am ka duba na'am na'am a gani na'am ko alƙabilatu kulluha kana duba jinsin ne a jinsin ƙabila ka duba na'am a gani na'am yawwa ba kana duba ainihin jam'in ba ne.
Jam'in ba.
yawwa in ka nuna jam'i ne shi ne za ka ce kullum gaba da na'am ko kuma in ka ce rajalu ka ga kullum na'am ya nuna cewa duk mazajen gaba ɗaya ne ko kuma jami'u za ka amfani ne ka ce jami'u dukkanin su ko alhindatu ne kulluhunna aw jami'uhunna na'am eh na'am na'am na'am bil da za aka ce ba za ka ce za a zaidun kullu ba Mm.
domin kullu tana zuwa ne ta nuna taki daga abin da yake yana da juz'i juz'i juz'i abu ne wanda ake kan kace kabila ya kabilan nan ai ba mutum da yake ta tara ta ta zama ita ba to kaga in kace kabila wani zai iya yiwa cewa ya ce ai goma daga cikin kabilan ne suka zo amma kawai an ce kabila gaba ɗaya. to na'am ya dauke maka wannan wahamin cewa a'a kabilanci gaba ɗaya ta zo to sai ya zo da kullu kullu saboda yana tunanin kullu hadu saboda yana tunanin wannan juz'i na'am amma aka ce jizu zai da wani jizu iya zo sai aka ce za ka masa tasniya an za ka masa uh, takiri sai dai ka zo masa da amfusu ko kuma ayo nafsu ko nafsu ainu.
ko nan ko na ayo shi zai ko nafsu ko ayo in kuma jami'i ne ka zo da lafazin amfusu ya ko tasniya sannan sai kawo kuma lamiri wanda ya ce tasniyan ka ƙara akan amfusu din ya zama ayo amfusu ma ko ayo shi ta ya ce wa kullum uzkur fil shumuli ka ambata a cikin shumuli abinda zai iya gamawa ambaci kullum ka ambaci kullu wakila da kila da kilta da kilta jami'an duk gaba ɗayan su amma kuma musalan bil lamiri kana masu fadawa da lamiri na'am sai ka kawo kawo wannan lamirin ka ga wannan lamirin da zai nuna na a idan kullum ne ka ce kulluhu Mm.
kam in in kila ne kaga tasmiya ne na namiji sai ka ce ja'a zaidani kilahuma na'am وجاء جاءت الهنداني كلتاهما kaga dole ka kawo wannan lamirin guda biyu dai wanda zai nuna cewa tasmiya ne irin wannan abubuwa bayan ka kawo kilta din wasu nan mace ce ko kila din yana nuna tasmiya ne da kuma sai ka kawo huma wanda zai nuna cewa su biyu ne وساملوا أيضا ككل فائلة من أمر في التوكيد مثل النافلة to laraba نعم sun aiwatar da sun aiwatarwa li- saboda tab- abin da zai dilala zuwa shumuli na'am kamar yadda muka faɗi kullu ɗin nan mun ce yana tabbatar da shumuli ko Na'am.
to har ila yau sun tabbatar da kuma amatu shine shi wasu amalu aidan ka kullu fa'ila sun aiwatar da wanda yake ya zo da siga ta fa'ilu kamar yadda kullu ta zo ta nake nuna shumuli to na'am haka wanda ya zo da siga irin ta fa'ilatu amma na me min amme daga ammu kaga ammatu kenan ammatu ce ammu ce ta zo amma da siga ta fa'ilatu kaga ammatu kenan na'am to shine to wannan ya zo da shi an zo da shi ka zo da shi fitauki a cikin tafkili ya zo irin waɗannan abubuwa misalan nafila misalin amma da ya zo ya zo ne misalin nafila nafila ba tana zuwa ne daɗi akan farilla ba Mm.
shi ma wannan ya zo daɗi ne akan waɗancan abubuwan da muka faɗa na kullu da kila da kita shi ma ya zo ne kamar nafila ne akan ba zaman kansa yauwa abinda ya zaɗin saboda ba kowane daga cikin larabawan ya yi da wannan ɗin ba Eh, yauwa to shi sa ya ce maka to wannan shi ma ka ɗauke shi ne kamar musulun ziyada ne kawai tunda nafila ma na ta'aya ziyara ce ko mm, na'am da yawa daga cikin domin da yawa daga cikin ba kamar wannan littafin ba da yawa daga cikin nahawiyin da yawa waɗansu daga cikin malamai ba su ambace shi ba su ambace ita wannan ahmadu to ka yi cewa ja alƙaumu ammatuhum
gafin kulluhum ke yawa ammatuhum kullum kenan ya ɗaya shi ma ya zo kamar irin waɗannan na'am Mhm.
نعم وبعد كل أكروب أجمع جماعة أجمعين ثم جمعة نعم وبعد كل bayan na kullu kuma أكروب أجمعين malamai sun yi da ajima'a.
mala- laraba sun yi takiri da ajima'a wato bayan ka zo da kullu kuma ka zo da ajma'u har ila yau ja'ar rakbu kulluhu ajma'u bayan ka zo da kulluhu din kuma kuma ƙara ajma'u wani takiri kan wani takiri ja'atul qabilatu kulluha jam'a'a
نعم جماعة yawa ko ja'ar rijalu kulluhum ajma'una
نعم duk an zo da irin waɗannan abubuwa ثم جمعة ja'atul hindatu kulluhunna juma'u
نعم duk waɗannan an zo da su su ne ci sun mai juma'a da ke نعم ba da kullum an zo da a juma'a haka kace a juma'u ne kenan ja'ar rijalu kullum a juma'u jama'a idan jami'i ne mata ja'atul qabilatu kulluha jama'a a
نعم juma'ina ko نعم
shi ma a juma'ina ka kamar a juma'u ne kenan نعم wanda muka faɗa sannan sai Sun a ba juma'u juma'a.
kuma Na'am.
shine ja'atul hindatu kulluhunna juma'u to kowane daga cikin Shi wannan lamirin na mata ne za ta ce juma'u?
yawa فلاتي أجمع أهم
ajma أجمع أهم ajma hum hum آه، أجمع هن أجمع أجمع هن إيه أجمع هن إيه آه كلهن جمع تو جمعوا إيه نعم نعم ودون wannan nunin kenan na nasuwa ya isar da wannan na masu amala a ai su dama shi juma'un dama yana zuwa ne a matsayin matan dama in kace juma'u din dama matan yake ne ودون كل قرية يجيء أجمع أو جمعاء أجمعون ثم جمعة ودون كل Mhm. wa bayan kulli kada jiwa ajma'u ita ajma'u mai siga ta ajma'u takan zo inda kaji dama mun faɗa mun ce kad takan zo kaɗan kenan to kada jiwa ajma'u ajma'u takan zo kaɗan duna kullum ba tare da kullu ba ka san wani duk mun faɗa mun ce suna zuwa ne bayan ka ce kullu din kuma ka ce ka faɗi wancan siga kuma da muka faɗa ko to ita wadda take siga ta ajma'u ita tana zuwa ko da babu kullu din nan ja aljaishu ajma'u ka iya zuwa da shi haka na jama'a'u ma ita ma tana zuwa ja'atul qabilatu ba sai ka ce kullu haɗin nan ba sannan ka ce jama'a'u ka iya cewa jama'a'u don kawai
أجمعون tana zuwa sannan ajma'una su ma suna ita ma tana zuwa ja alqaumu ajma'una ba sai ka ce kulluhum ajma'una din ba Summa ka iya cewa ajma'u.
ajma'una summa jumu'u sannan jumu'u kuma ita ma tana zuwa ko da babu waɗannan nan ita ma za ta iya zuwa نعم نعم waɗansu وهنا daga ciki ma sun faɗa sun ce akwai shauran ƴan uwansu ma kamar can wannan ma ya gawo ai mai ajiru ma ya gawo ko ƴan uwan ajma'u su ne afta'u su afsa'u su afta'u duk dai waɗannan su ma suna zuwa kowane daga ciki in siga ce ta waɗannan kaga ta ajma'u su afta'u kenan su afsa'u da shauransu ko kuma jimla jimla ji- siga ce ta jama'a kaga ya zama ka iya cewa ka ta'a'a ko bas'a'a bata'a'a da dai shauransu duk zai iya zuwa eh ko kuma jimla ce ta ajma'ina a a ka yi cewa akta'ina absa'ina abta'ina duk siga irin ta waɗannan abubuwa ko kuma jimla ce ta a, siga ce ta juma'u ka iya cewa ku ta'u busa'u ta'u
yau amma dai wanda daga ciki ya ce ya shirganta wa'annan wannan ya yi shirgi ya zuwa haka to amma dai duk dai suna zuwa
نعم وإنه في التوكيد منقول قبيل وأنه هات لبصرة المنء شميل وإنه في التوكيد منقول to an yi laba a nan dama kamar yadda aka saba tsakanin basra da kufiya su mazhabu basra sun yi halatta cewa a iya yin takidi na kira yalla na kirar mahdudiya ce kamar misali yanzu ka ce yau mu ai yau mu ana an san iyakacin haddinta za ka iya cewa hawa kaza ne ko ko lailato ai an san iyakacin mahdudiya ce ko shaharu ko haulu to duk kaga mahdudiya ce amma yanzu ga akwai mahdudiya wani mahdudiya kamar irin su wakatu in ka ce wakatu yanzu ina yake ba wani haddi ba wani iyaka ko zaman ko hinu ai duk babu wani domin hinu kuma ko da ma wannan ne yanda aka ce sabani a Qur'ani yin ta zo kaga akwai sabani da yawa wasu ce shekara 40 wasu sun ce ai zuwa ba iyaka ma da dai shoron su ji duk ba in ba in abin da bata zo ba sigar da bata zo ba kaga ala ayi halin ita ma dai gairar mahdudiya ce shi yasa kowanne daga cikin waɗannan su a mazhabu basra sun ce ya halatta za a yi yin takidi na wannan na kirorin yalla mahdudiya ce ko gairar mahdudiya ce duk za a iya su kuma mazhaba kubiyoyi wanda shi musannibi shi ma mazhaba ta su ya zaba yace ya halatta a taki da na kira amma mahdudiya kawai a iya cewa sun fi shaharan kullu tunda shaharan mahdudi ka iya cewa kullu amma idan wanda yake gayar mahdudi ne kamar wakatin ne ko zamanin ne ba ka ce kullu ba don ba amma zai da ta yana za ta muka mata iyaka za su a wajen su wanda shi ma musannibi shi ma mazhaba ta kubiyoyi ya biya ya bi cewa idan na kira ta zama gairu mahaduji ce to a wajensa shi ba za a yi takidi ba amma mahaduji ya ce sai a yi takidi kamar yanzu shaharu ko wannan ko wakati ko wani shaharu نعم وإنه في وإنه في التوكيد منقول قبيل وأن هات لبصرة المنء شميل kamar sultul bakarata a yauman a jima'a a jima'a a ga yauman ne yauman a ya mahaduji ya ce ya ce to a jima'a kashe نعم وإنه في التوكيد منقول
a shi makaranta ba
نعم idan tukiri tukiri na mankurin na na kira yufidi ya fa'idantar نعم ubil sai a karbe shi a lokacin da ya ba ya zan fa'idantar wato ma'ana yana da mahdudi kenan وأن هات لبصرة ma'ana shamila المنء شميل su kuwa na hatul basirati su al-ma'ana shamila hani sai suka ya gama su a wajen sun ce ba ruwansu da cewa mahdudi ya ce a an fa'i ya fa'idantar da ko bai fa'idantar ba ma'ana mahdudi ya ce kuma mahdudi ya bace su a wajen su kawai su za a yi kawai kowanne daga cikin zai زائد a yi eh sai a yi نعم وغنى وكل سابي مثنى وكلا أن وزن فعلا وزن أفعلا نعم وغنى وكل تا mun faɗa a baya cewa cewa ta duniya ana mata tasi- ana mata takidi da nafsu ko da ainu ko kuma da kila da kilta mazhabu basirawa cewa su a wajen sun ce ba a yin takidi da waɗan waɗannan ba ka ce ja aljeshani ka ce ajma'ani su ba za su faɗa ba ba a ce haka ba su a wajen sai dai ka yi da nafsu ko da ainu ko da kila ko da kilta su a wajen su kenan ko kuma ba za ka ce ja alƙabila ta yi ka ce jama'a ko ba ka faɗa yanzu ja alƙabila ta ne ka ce jama'a ba ka faɗa haka ba su a wajen su dole sai dai ka kawo da nafsu ko da ainihin ko da kila ko da kilta ka gane ko نعم yawa to shine amma su kubiya sai suka ce sun halatta ya halatta a kai shi نعم sa anan wajen yace wagana ka wadata bi kilta da kilta fi musannan cikin musannan وكلا wakila da kila an wajen fa'ala da awan nan na fa'ala وزن أفعلا kaga jama'a kenan ko ko wajen afa'ala da wajen afa'ala kaman ajma'a kenan ajma'a ne to su a wajen su kada kai amfani da waɗannan ajma'a ne ko jama'a shine fa'ala kenan ka ka wadata kawai da kiltaka da da kila kila a wajen tasniya ji kufa yau kufa amma su a wajen musulmi ya suka ce su ya halatta a yi hada waɗannan ba za a yi نعم وإن تأكيد الضمير المتصل بالنفس الآن وبعد المنفصل a nan tuzin rabi نعم وأكدوا بما وأكدوا بما سواهما والقيد لم لن يلتزم.
يلتزم
wani akirin lamira نعم almuttasil idan aka karfafa lamiri lamirin kuma ya zama muttasili ne lamirin aka بالنفس karfafa shi da nafsu ko da والعين.
ainu to Amma ba da adalin- munfasil bayan lamiri munfasili نعم anaitu zarrafi ina nufin amma lamirin wanda yake ma abocin rafa na'am to abin da yake nufi shine ba a halatta kai takidi lamiri lamirin na rafa'a kuma lamirin har ila yau mutasili kamar takidi da nafsu ko da ainu sai bayan takidin ka zo da lamiri wanda yake mutasi na'am idan ka ce kumu masala na'am ai akwai lamiri na rafa'a a cikin kumu din nan ko na'am to yanzu idan ka zo kana son za ka yi takidi da nafsu ko da ainu to ba dama ka ce kumu ka ce an fusuku ko kumu a ayyunaku ba ka faɗa ba sai ka kawo wani lamiri munfasili wanda ya kama da irin wancan sannan kuma ka zo ka faɗa kumu antum sannan sai ka faɗa ka ce an fusuku an fusuku ko kuma a ayyunaku na'am amma ba dama ka ce kumu an fusuku kawai ka faɗi wannan ba zai iya yiwuwa ba amma idan ba da nafsu bane ko ba da ainu bane to wannan ya halatta ta iya umu kullukum umu antum kullukum duk wanda ka faɗa kowane ne yayi ne wa aka dubi masu A gane ko?
wahuma
to wannan shine abin da yake ne wa aka dubi masu wahuma yawa sun yi takiri da abin da yake wani su na'am wato wani nan su wani nan nan na ainu kuma idan ba da su za ka yi ba kamar yadda muka faɗa kullukum ne to ka iya kawowa ko ka ce umu kullukum a ko ko kuma ka ce umu antum kullukum ka iya faɗa
na'am wal qaidu lan yultazam alhali kaidi kuma lamin ta zama bai zama dole ba a nan wajen to da kaga ashe kenan wajen ya gaya maka ya ce lamiri na rafa'a ko mutas ashe kenan ashe lamirin idan ya zama ba na rafa'a bane bar na lamiri na nasiba ne ko lamirin jarra ne ashe ya halatta ko da nafsin ce maka yake ka ce marautu bika ko eh haka ne ka iya ka iya yiwa na na na na na na na na nasiba ko kuma na na na jarra ka iya zuwa da shi na'am ka zo da nafsu din ba tare da ka zo da lamiri ba ka gane ko ka kaman ka ce a marartu bika na shuɗe bika da kai ka ce a nafsaka kenan ko ko kuma marartu bikum ka ce kullukum za ka iya yin haka
na'am ko ko ra'aituka nafsaka ko ainaka kaga baka ce ra'aituka anta nafsaka ba wannan a can wajen ne kaga mu inda na raba ne aji ka kawo anta sannan ka ce nafsaka din ko in kuma na raba na na zuba ne dole shi ma sai ka kawo shi sannan a na jira ne shi ma sai ka kawo shi amma anan aka ce in dai na zuba ne ko na jira ne to baya bukata ya zuwa kawo shi kawai ka iya yin haka.
na'am kowane daga ciki na'am wa mina tauki wannan shine ya ga cin tafsiri na na lafazi na ma'anawi kenan ana lafazi eh, tafsiri eh, ma'anawi sai lafazi kuma shi ne shiga cikin na'am eh نعم وما من التوكيد اللفظي يجي مكررا كقول كدر جد رجي wannan shine kismi na biyu kamar yadda faɗa wanda tafsiri lafazi shi kuma wannan ana zuwa ne da lafazi ya zama ya karrara lafazi ne zaka zo da shi ya karrara dan ya nuna takiri ne shi wannan ba misalin yace ujuruji ujuruji نعم to wannan faɗan da ya faɗa ɗin kalla iza dukkatul ardu dakkan dakkan aga dakkan dakkan aga lafazi ne aka zo da shi a kuma zuwa da shi wannan shi ake kira lafazi ma'anawi ke ataka ataka lahi ko na habisi aga ataka ataka allahi ko na ihibisi ihibisi kaga ta duk wannan kowane daga cikin waɗannan tafsiri ne shi ne ke wa mana tafsiri lafziyin ya ji umu kararan abin da yake na tafsiri wanda yake lafazi ne yana zuwa abin mamaitawa da kaulika udriki udriki نعم ولا تجد لفظ- لفظ ضمير متصل إلا مع اللفظ الذي به وصل kada ka dawo da lafazi na lamiri wanda yake mutasili sai dai tare da lafazi wanda ya zama ya sadu da wannan lamirin idan misali ka zo kana son za ka maimaita lafazi na lamiri wanda yake mutasili saboda ka taki ne to bai halatta ba ka zo sharaɗi ka zo da shi dole sai ka zo da sharaɗi ka sada shi ko maimaita wannan abin da ya zo sadu da shi misali idan ka ce marartu bika sai kake son ka maimaita bika ɗin nan ka gane kaɗin nan kana son ka maimaita shi marautu duka ne kana son kuma ka ce ka kuma ka ce marautu bika ka ba sai dai ka ce marautu bika bika yauwa kaga ka kuma dawo da shi in za ka yi taki da kuma ka dawo da abin da ya sa da shi me abin da ya sa da shi ita ce banna ka kuma dawo da ita ko ragibtu fihi fihi ba ka ce fihi shi ba
نعم ba ka ce marautu bika ka ba sai dai marautu bika marautu bika marautu bika kai bika ka ƙara kawo bika da kagal hurufu gaira ma ta hassala bihi jawabin kana am kabala haka na harufi harufa al- harafin kuma gaira ma ta hasala bihi jawabu banda wanda aka tabbatar da jawabi shi, harafin kamar na'am da kuma bala mana abin da yake nufi cewa idan ka zo kana son zaka maimaita harafi to duk lokacin da zaka maimaita harafi a matsayin takidi to dole sai ka kawo harafin kuma ka kawo abin da yake tare da harafin kamar misali yanzu inna ce inna zaidan ne kake son ka faɗa ba dama ka ce inna zaidan zaidan sai dai ka ce inna zaidan inna zaidan ka kuma kawo shi ita inna harafin da kake son ka maimaita kuma ka kawo shi tare da zaidan ka kuma kawo shi tare da zaidan in ka ce inna zaidan nan ba ka ce inna inna zaidan ba matsala sai dai ka ce inna zaidan inna zaidan an gane ko shine harafi kenan Allah gaira mata hasala bi jawabu amma banda wanda harafi banda harafi wanda yake amsa kake son ka bayar illa amsa ta lace ko ta na'amce to wannan ita ce wannan ka iya kawowa babu wani abu ina misali kamar aka tambaya kama zaidu da zaidu ya tashi sai ka ce na'am na'am ko la la kaga wannan jawabi to wannan babu komai wannan ka iya kawo shi ba tare da kawo wannan ba alam ya kuma zaidu ka ce bala bala to ya halatta wannan ka iya kawo tun da shi jawabi ake son a tabbatar da shi wannan babu wani abu amma in ba jawabi ba to dole in ka kawo shi sai ka kuma ka kawo
ومدمر الرفع الذي قدم مدمر.
كسل- ومدمر kuma lamarin rafi'in da zai ومدمر kadan الرفع kazal الذي قدم كسل أشر به كل ضمير كسل kaga mun marar rafi lamiri na rafa allazi karam fasala wanda yake munfasili ne a kirbihi kullu lamira ka karfafa kowane lamiri ita salabi wanda ya zama ya saife shi ya halatta ka- kai takidi da lamirin rafa wanda yake munfasili kai takidin dukkan lamiri wanda yake muttasili marfu'i ne ko mansubi ne ko majruri ne duk ya halatta ka iya yi. ka iya cewa kumta anta kaga ai anta din nan wannan lamirin da shi ka kuma kawowa ko to ka iya kawowa shi lamirin munfasilin ne ya zo ya ya ya zama ya karfafa lamirin muttasil kumta anta ko ko mansubi ne a karamta ni ana a karamta ni ana kaga ai nan wajen mansubi ne ko majruri ne marartu bihi huwa marartu bihi huwa shi ma duka iya yi. wallahu a'lam الله ساكر